الحمد لله وفي الثلاثين والعمل المسلمين والأعمال على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمد عقدة من لساني يقول قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يوم السبعة قولي shekara ta dubu da dubu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai da ya ɗaya ga wata goma shekara ta dubu da ya zama ke da shi don ba manta ba satin da ya ba da kuma ya ɗaya da shi na na talatin da uku da uku za mu tashi talatin da biyu za mu tashi talatin da uku mun kuma tsaya bayan da ya yi da da shida ta ta yi ma da ya yi da bakwai a yi shida da ya yi uku da ya da ɗaya ba da yake babu da su a kai babu da yake magana a kan shugabantar da manya babba shugabantar da manya wato manyan mutane ba da yadda da yi da sun da bakwai a kan babu da su yi a kasar lokaci shi ga wanda da mai shi ka kula da abin da yake cewa tun da bakwai addadi shi na ɗari uku da sittin da ɗaya ba su na ɗari da sittin da bakwai a yi shi na bakwai a wajen babun baya samu a wajen shi a yi shi na ɗari uku da sittin da ɗaya babu da su yi a kasar babu shi ke magana kan shi ga wanda da mai Abdullahi na kuma yana cewa a tsara ta kuma a tarihi. Wai albarka tana tare da manyan jagorori. To, حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شوبة عن قتادة شوبة عن قتادة سمعت مؤربا عن حكيم بن قيس بن عاصم yake na fi muharrim daga hakim ibnu kai ibnu asim shi wannan kai da asim din ba ne ina ta bayanai a kan cewa shi ne farko wanda ya fara sunnan da kashi ɗaya wata kun gane ku wai abu ne ba su ji ne wata rana ana yin wannan faɗan jahiliya saboda haka sai wani sarki ne ake kira Rahman na mana sakan nan mun sai yin shi da yayi sai ya kwace masa haka yaya dole sai bayan sun dade kuma aka samu reconciliation tsakanin sarkin da su da sai ba da tsari shi sarki Rahman sai yin shi cewa wanda yake wanda take so a mai da gida sai ya mai da ƴaƴan su bai yanzu ita wata ƴan sa da ƴan aiki bai da hali ita ce sau ita ba ta koma irin ta jira ta gidan sarauta to daga nan sai a zuwa ce ce biyu rabbi ya abu ya mutu ya bai saboda wani mutuncin da wani ya tafi ne ba duk da cewa a tarihi da ba akwai garuruwan da suna kan yaya mata amma wanda ya suna da ya zanto wanda aka haifa ba ba ya ake ta aka ce kai su suna hafi a jahiliya ke nan kamar da musulmi to saboda haka shi ne yake faɗa da gare shi kai su suna hafi to bara mu wannan hadisin yana da fa'ida sosai anna abahu lallai mahaifinsa shi kai su bin asinsa anna abahu lallai mahaifinsa huwa kai su bin asin bin sina to auta inda mauti bani ya yi wa ƴaƴansa wasiya yayin mutuwarsa kusan wasiya shi ne abin da ake so a amfana da shi bayan mutuwa shi ne wasiya wani abu da ake so a amfana da shi فقال ديني اتقوا الله وذكر الله وتويل أخبره ثم جاء بكيف بن عاصم يلا يا أبدا زلنا ثلاثين دقيقة يجيني يجيني وتويل أخبره وتوجه كما كنت ممكن تكون wanda ya kujir ba a cikin kuju ba wannan ne wa inna al-qawma idza sawadu akbaru domin mutane idan suka shugabantar da mafi girman su hana ko a baro to sai su bai ma da shi da ba wuce ke ciwo babban wa magajin ruwa da wannan kamar haka da mutu babban wa magajin ruwa hana ko a baro ta ga alaƙin babban da kai idan suka rawa da fiye aka rawa ma a jari an fita akwai da cikin ya duke da kwakin mota kai kaza ne domin kai ne magajin ruwa akwai da jihu to su kuma wani gaskiya na kana su ba shi girma domin shi ne ruwa da to shi ne fa inna wannan wasiya ce ta ibn al-as fa inna al-qawmi la tawadu akbaru khalaqu abaru domin mutane idan suka ji gwamnatin da babban su khalaqu abaru lallai ka za su mai wato ma'aikata domin shi ne ko jira da ko suna ko ɗaura a wani shi ne jagora shi zai ce shi zai ce a an gane ku to saboda haka wanda yana da matuƙar mahimmanci kwarai da gaske wai za san wadu azzaru idan suka shiga wancan da karamin cikin su kuwa ga mai da gaba ɗin za ka shiga wancan da kankani a ciki me zai faru to sai ce azara ne yin zane zai zai haka zai janyo masa rai shi ne azara azara ne yin zane haka zai janyo masa rai ne je a kifani ko a kifani cikin sakonninsa dama mutane ne ke kuma akwai wani yanki ne ba akwai sa akwai na kasar ko to kaga idan ba kwai ne sai ne da alirna su ba da alirna daga lokacin da aka ce ya zama shugaba shugabanci ne da ba shi ba na kasa da shi da wato wanda ke na sama da shi kai shugabanci ne da ba shi ba a kwallonsa da na kasa da shi da wajen ya wuce to ji za ka ce a sauki wanda suke mai da a ba wannan hukumu al-hukumu shi ne wanda yake sa'a shi za ki cewa zai kula da hukuku a sa'a ko hukuku a sa'a Allah bai da sa'a kini nan kuma ta wannan hadisi kwanan su ne kalmar daukuri cewa Uduru ila man ruwa asfala minkum wa la tadru ila man ruwa fawqa wa huwa ajdaru an la tadru ni'matallahi alayhi an la tadru ni'matallahi dan ka kula da ni'mar da Allah ya fara hukunta da shi ne wa alaikum bil mala na hore ku da neman dukiya ku neman dukiya wattina'i an gane ko da kuma wato istina'i da kuma yadda ake yin sana'a ita ma ku nemi ga bayan kun nemi wannan to shine wattina'i da kuma ne yin sana'a yadda duk hanyar da za ku wato ku yi sana'a da ki halatta halatta ku yi amfani da ita فإنه منبعث للخير domin ta dukiya tana sawa wanda yake jagora kwarjini an gani ko wanda yake da mutunci ke eh mai mutunci tana kara wa kwarjini ta dukiya idan mutum mai mutunci shi ne mabaratin da tsare to ga kalmar kuma wani tanna bi ya da dare sannan kuma haka ana kare mutunci daga wa mutumin banza mara mutunci wani saboda suke kare zai daga ina da wani ko da zai ne ya ila kuka a karanta da kare ba wani ko wani kuka a karanta da nima da marada annabi kalma ce alkai wanda yake da gobe annabi kuma ma gobe ina annabi to shine wato akwai wanda abin da nake yawo shi ba ke ana wanda da tsara da abu da ba ka iya mallaka da shi kana wani duniya wanda haka kuma akwai wanda mutunci ne zai zaka mallake shi amma akwai wanda ba kai saka mallake shi sai kana da mutunci Allah ta haka zaka mallake wani ko ba komai mutunci ka zai zaka wanda ba to dole a jiri wannan abubuwa to shi ne yake wani sanna bi an lai hakan yana sa a gane mutunci daga mutuncin wato daga mutumin kaza shi ne annabi وإياكم ومسألة الناس الذي ابتلاهم لا نقول رقم رقوب هنا مسألة الناس وإنها إلى آخر كسب الرجال domin tsoron domin shi ne ƙarshen sana'a domin ita kuɗi ba roƙo wato abu ne na ƙarshe wanda lokacin a matakin da in ba mutum zai roƙo da wasu sai ba ya ya kure shi yadda zai kula ba wai da ba wuce yake yanzu zai ciwo ya kula ya kula ba yi rubar kalmar ba tabbas yana da wato wadatar zuci da yake cewa sai ka wace ke bai kowa ba sai abu da abu sai ku kira to zai zama shi ne kashin sana'a wa inda hadina in kashi rajuli wa ila bi to wasiya yake yi ko yake idan na mutu ba na ta zama ko ko yin kururuwa ko san da su wasiya mutum yake yi zai mutu cewa in ya mutu mafi kuka ba na shi ne ya zama ko ta da baya ne sai kuma ba ku kuma wannan shi ne ba ba shi ba ka ji ba shi ba da ma ai ba sai ba ku kuma to shi ne yake cewa wani wannan da yake ga ba da sai da su ku roki imana wani ki alayya sai ba ya ba ba ko ya ba ba idan da ku yana ga ba da sai roki shi ne ka ki da ku ruwa domin na ta sai ta yi aka yi ya ba wajen ki a nan yadda biyayya ga jikin shi saboda ne ya kuma ba a wajen yankin mu ba to shi wannan sun wato kai al'adu da yake kala da rubu kada wanda ya sake yi rubu ba an gane ko kada wanda ya sake yi rubu ba kada wanda ya sake kururuwa ko wanda kun yi bayani a baya akwai kuka da ne na hawaye dalla idan kukan hawaye ne wani ba ku babu komai a cikin sa me yasa yake fa inna hu lakina ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin ba ya wani gobe ya da rubuta Allah ta bada gare shi kururuwa ba ya maka kururuwa saboda haka lokacin da annabi ya duniya ba ya kururuwa to sai yake wa idza yake farfi nuni bayan haka kuma idan na mutu ku binne ni bi arzin a wata kasa da la tusuru bi dafi bakru bi wahid wanda kabilar bakir dan wani ba su san inda aka wuce shi ba me yasa ba da suka ce saboda a jahiliya sun yi an ji faɗa wato kabilanci da ake kuma shi ya yi musu banza da yawa duk kada a kai shi gurin da duk da yanzu ya musulun da za a je a wuce su kuma saboda zai haushi su je su kwakwalo ne rigima ta kuma dawowa sabuwa to a ɗauke shi na tsalle a yi da shi inda ba ma san na ka wuce shi ba wannan wasiya ne wa inni kuntu ghafilun fil jahiliya kaga ni domin na kasance ghafilun fil jahiliya wato na yi musu abubuwa iri iri na wauta a lokacin jahiliya shi ma kuma ya faɗa yin fil jahiliya wato a ko kuma ka ce na kankai musu hali na kankai musu hali wato lokacin da suke rabbani eh a lokacin da yake wata ruwa ya cewa sai kun su kawilu da jahiliya ai ubadi mun bil ghalib wa shar na rika kai mutu haji lokacin da suna wato rabbani ba su wata ne ba irin an ja ba na dangira kawai shi kuma ya kware ya irin wannan zai je kai mutu haji ya gudu to shi ne yake kana sake abin ne inda za ka gani ba ne ba to wanda kuma wani hadisi ne shi ma wanda yake bai ba shi da kuma hadisi ne ya haka da sunan yana da kyawun wato sunan babu yau da samara to asgar asgara man hazara min al-bilad babu da yake magana ba ki da ɗari da sittin da takwas babu da yake magana akan cewa za a bada kayan marmari ga wanda yake mafi kankanta ga wanda ya halarci majalisar annabi alaihi salatu wasalam daga cikin yara shi kan zauna da zai zauna yadda annabi alaihi salatu wasalam aka kawo ba kayan marmari yake ba kananan yara sai ba mu munawi da ba mu abdulbar da ali zakari da yawan malamai suna ta magana a kan cewa kowa yana kawo na hadisa amma abin da nake zuwa wannan ne akwai ne yanzu shine na cewa biyu kai saboda tausayawa annabi alaihi salatu wasallam da karamin yaro bai uku ba zan yi zuru abu na biyu kuma saboda kasancewar wato kayan marmarin da za a kawo yanzu sabuwar lura zai fi dacewa da jikin karamin yaro biyu kenan wannan ita da ake yi ko ko kuma a kan kurfa'al inda za mu ji mai a hadisin sun kawo ne domin idan yaron ya ce ka ba a zama ne ka fi salam kyauta shi kuma ba ya ba yaro sai ya zanto albarkar da kake so sanadiyar ba wa yaro karami da haka ne da bai da zunubi a kansa Allah ya sa mu albarka a wurin shi za ku ga yi wasu na jiro wasu wasu na yi sadaka a ba kananan yara to ne irin wannan abubuwan aka yi da wato haka aka ɗanyi da wato fifty ba ko kiyasi حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز ابن ابن المختار ابو اسحاق كده واسمع لذلك ابو اسماعيل الكبير امام ابراهيم يجي هوتا يجي وانا صلى الله عليه وسلم لن wato matsala ta ne an zuwa yi bin abi tsari an ali an ali wa ya da kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ali da aka sallallahu alaihi wasallam idan ku ce bi sahwa idan aka zo da ba kuwa shi ne azahu wato bararran kayan marmari wanda ya fara da shi ne azahu wanda yake kasa da larabci ya ce shi ne azahu kayan marmari an gane ko dan autar ba shi ake za mu ce su ba kura su ba kura shi ne abin da ya fara suna sabon makoro ko kuma abin da ya fara suna na cikin makoro ko goma ko wani kayan marmari haka to me yake kana ce ce Allah Allah ba ba na na fi madina al'adar mutanen su da duk wanda kayan gona da ya fara sai ya tsiro sai kai wa ka bari ta zuwa karfi a da ba na to da an kai wanda shi kuma yake Allah ba ba ni da rafi madina Allah kai mana albarka a wannan garin saro madina wa mutina ka sa mana albarka a hudun nan saro ana da biyu malamai suke tattauna wai tsakanin maka da madina wanda ya kuma nana muna da littafin a cikin mutum da yake cewa babban da madina ko da yawa ɗalibai ilimi suna da shi domin ana kawo shi daga maka yawanci za ka karama a cikin da daga wanda ake bayarwa littafi ne kuma mai kyau in dai ka fahimci da ne karanta shi kama kuma babban malami ne a cikin mutum albadi to saboda haka ana tattaunawa cewar maka ta fi madina wasu ya yi madina da ruwa akwai a cikin madina ko akwai a wajen imamu malik madina shi da almajiran da madina ta ruwa ma da yau ba da ra'a jiki da tsara ruwa wata ba suka ce ba a cikin jera ba su ruwa a cikin da annaba ne na tattala da su cewa yin masallacin na a wannan masallacin nawa masallacin madina daidai ne da sallah dubu a wani wurin amma banda banda halal haka yake ko yake banda halal isirin arabi ya kuma ita ce a cikin dubu ɗari biyar ɗin bambanta ba ko dubu ɗari a wannan waya wannan ko dubu aka yi don Allah ya ce mu je mu kai ne za ku su kai kaje ba kai ba jira ko ina ka yi addu'a ba shi ke da ba shi ke da ba yawa wasaniya da kuma mutum mutu shi ne wato wannan wanda yake yin kwazo guda hudu na ake ambutun nabi da ake bada shi ne ba da suke ba da misali ba da nawa hadisi da bidiyo matsakaicin mutum ya suka tafi hannunsa shi ne mutu daya matsakaici ba zan kane ne ba ba zan mike shi ba to tun da gaji ma gari a ya buta sai ka ja a yi a wa kun lokacin sallah ya zuwa da ala zai da shi a danja a wuta kawai wata ina da kwano shi kuma kwano ne da muke amfani duk da shi ba wawa barakatun ma a baraka shi sa aka ce daga nan ya kaga su ko da abin da gidan ka sa gurgurdi ko kwano da shi da za a ga aura domin annaba da ya tsara da ya ce akwai albarka duk abin da lafiya wa ba cewa ne ka rika aura ba ta karo ka ake ba ka ce jira ta ba da take ba ita ma idan ta ne ta iya gane gurgurdi ko kuɗi ana zama masu rana sosai wannan magana a dauke ba ba sun ji bane gidan annabi ne kawai ba a wani abu shi gidan sa abu hawa sai ya gamsu shi kuma ba daidai ba domin a gidan sa na ku ya tulowa wata baiwa ya kawo wani abu su bai da yawa ana ta ɗiba ana kofi da shi ran da bai wata hawa ba da ya gane kan yi jiki ne ba mutum bai kuma da shi ko kuwa amma in aka yi wani abu da ya gane kuma dama annabi ya ce mutukar ba ku aure wannan abu ba za a yi jinsa guda wallahi da hanyar sai mun sami shi alaji shi wata baiwa da yake kira kawai da aura da da hauka ya kaɗi sai mana hukun ko da zauna haka shi ke to abincin gidan samari na zo zuwa shi ne yake da wannan kutuciyar kawai amma abincin gidan kowa duk kuka ce ya halatta ka auna don ka samu albarka ثم ناوله أصغر من يعين من الرجال الذي يدعو الله تعالى أو فيما فيه أن تدعي إياها وهو سبب الجنة لك وله فيك عرض wata hadisin kwanta imamu Bukhari a adadin mubarak muslim ya fita da shi ibn Majah ya fita da shi a kitabul Adiba Tirmidhi ya fita da shi a cikin kitabul Awal Imam Bukhari ya fita da shi a cikin kitabul Kana Ayyuhum wa Layla ya fita da shi sai a cikin na gaba babu rahmatin sani babu da yake mana a kan cin kan karɓar yaro حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابن عبد الجلال عن عبد الرحمن بن الحارث عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عجاء كده وكما تجي ما سمعت إذا سوى في وقع لنا في مبدئه وسرور ولكن تسيروا يوم ya zo ya kani na daya ya rabu da cewa za a yi riyar da shekara ta dari da arba'in da uku yana shekara sittin da uku da yau duniya a can ƙarfi su ne yake cewa an abu da su aiki an abi da an jaki to a yi ji suna ji ya kare idan shi ya kawo ya yi wani ko an na rasu da kai da za a yi sanar da annabi ce ne ka bi na baya tare da mu musulmi ko baya tare da mu ahlus sunna ko baya tare da mu mutane ke man lam ya'lamu kira wanda baya cikin kanana ya'yar wa ya'ni haqqan kabira kuma kida haƙi wa domin wanda baya girma wa manya baya cikin kananan yara annabi ce baya tare da wanda kalmar da girma ne annabi ce ba a cikin babu mu'alafatu sabi babu da yake magana akan za a iya rukuma karamin yaro rukuma karamin yaro amma idan ba zai haifar da doki ba musamman a wannan zamani da abubuwa ke zuwa sai ka kauce ba zuwa kai dole ba mu kuma ba al'adar mu bane rukuma ko yawa ba al'adar mu bane za mu nuna gaban mutum annaba ne da ya zo zama ba shi ba ta kabu ya rike rungume ta kai yanzu ana gafa kamar ba al'adar ka bane idan kai haka ba kun zana ba ni ba da ba da sanawa to don haka mu'arakatu sabi karamin yaro a da yaran a saba ko da yaro ne za ka buɗe mai sake da haka yin yi da haka tare da waye da waye a to ne da haka kai a haka ko da ne ke kuwan ka ne ka ba a kai don haka wannan ne da bi ɗan kar ka ma mata ai akwai gaban da za a zuwa ba kai ai ma doka cewa ka tsaya wani guri domin ana samun mu an ya samu wanda suka nemi ya'yan an samu ba ai to ka ga ya حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاويه بن صالح عن راشد بن سعد حين أتي هذه الستين قال له معاويه كان عبد الرحمن سيدنا معاويه يا أختي أنا ذاك كان تدري إلى bayan hijira eh shi ne yake cewa an ya ana irin mura an karbo daga yara ya ya yi irin mura duk wanda ta yi sai ya yi kujiya ya je naibar ya je wata ubarka an gane ku domin a ya ji kwarar kwanaki kuma aka yi tare ba kwarai da to sai yake cewa aka huma Annabi ba da ni sallallahu alaihi wa sallam mun fito tare da annabi alaihi salatu wa salam wa ina ila ta'ala sai aka kira wani sai mun wasi sai abu su laraba suna da wani abu haka wani ya kai kike ce da Allah na da yake kai abu da ranar gida na yau ko gobe saboda ka ga wanda yake da wannan dabi'a ba ba rufi ba ne girmai da ruwa ballanta na wani abu da biya ba ko wani ba lokaci ba lokaci kula ne a kawai za a yi sai ka ce dan Allah da zuwa a gida za ka tsara باقي ما فإذا أتيم الأمر بالعلم أه أنا هكا أول كلا تجي عليها تلك كثيرة وبين يدا وعلا عليها فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام الرسول يا سمع لي تعالى سبحانه يسوي يدك كمبلا إذا تعبوا فيك الحكومة الحلوة يسوي يدك كمبلا ثم مثلا يدين جيبوا لها irin abin nan ka kare mutum ya to ya rubuce gudu kana tare shi ya ne da gudu a hannunsa fata ala da gudu ne kuma ya biyo da abu na ba abu sai yaron ya rika gudu ya yi nan irin in za ka kama yaro a kan kewa ya koma dama ya hagu ya dawo ya koma dama a kan hadari wani za ka yi koyon da zai da da'a da da annaba ne ta su kula da yawa wani da ya shi ma yana da ya za ka kama yaro ko ina gida in kana da yaro za ka ga kai ba ka ga kamo na ne yana zai kai da shi ka kai wai shi a duk a duk da wai wani tsari da ba da a kasa kama sai da wannan dariya a ta annaba wa ka take da shi yana kama shi wata ana yi da ya yi shi ka kai ya ta yin rage hannunsa ɗaya a haɓar sosai haka ya samu haɓar ka nan wani kuma kira ji ne kuma kai kun gane yadda ake yin ɗaukar nan na yara ko yawwa irin yadda wani ana ne sai irin wannan abu ya ɗora hannu ɗaya a haɓa ɗaya a kansa haka to zai yi mara a ji azali a kudin lara to shi ne bayan nan sai ke cewa duk ma aka raka hutu a sake rubuce bayan ya ta rubuce a kuma sai kawo ya rubuce ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الذي يؤتيت مني wannan hujjar da kuke gani daga gare ni cikin gida na wa adadi cikin rukai ni ba da rukai ne to ba ban ga kula na ba amma sai yin ba ce sai ke kuwa sun ba kana da bisa na da zama sai su ni wa adadi rukai biya na ba kun ga a wajen zuskar masu afi ba ta adadi kula mu ya goro abu na wa abu da yaron ya rika kai komo nan da can nan kuma ya siyo yana guduwa duk ma da su daya manzan da ya zo da jiri a yawon siyo amma a wani suka da daga ya zo da yabo yana shudewa ya gudu da koma to fa kan mana hudu ya turbace sun magana da ni da rana da na hotai da jini ma da hotai sai annabi ya ce hotai da dawa ne kuma ni ma da hotai da ne saboda haka ba da suka ce ka lura da kyau ba ba ana lura da yadda suke ba ana zuwa nuna ma cewa annaba ne da Alaihi Islam da yawa al'adar larabawa a da idan mutum ɗan gidan mace ne ba a cin ɗan gidan ku fahimta da kyau jika da ɓangaren ai ko a ɓangaren gado ba nuna ba zuwa ba na ko wa gudu yawa an gani ko zo da haka annabi yana so ya kautar musu da wata al'adar na cewa jikan ɓangaren mace shi ba komai ba ne sai annabi ya ce shi wannan ɗan gida na ne saboda haka a dawo da cewa shi ka ɓangaren musulma yana da kima duk da cewa wajen gano matsayin su daban daban amma dai yana da kima shi ba sannan sai ce a haɓa lawo mana haɓa wuce Allah ya zo duk wanda yake son wuce alhassan wa wuce to Allah ya zo duk wanda yake son hasan wuce Allah ya zo ba wanda ya ware ba ya ware ya yi gidan yake al-Husayn ibn min al-Akbar iko Husayn shi ga ne da cikin jikokin Allah ne kada a nan akwai fasiyoyi da yawa kaga cikin min al-Akbar shi kadai ne kenan ana abin da ne yawa ɗaya kenan sannan abu na biyu yana so malamai suka ce ana so a kuma da cewa lalle wato al-Husayn ba zai canja ba zai juya baya ba yana nan a mutumin ki shi sa annabi ya kira rauni Allah ko duk abin da Allah ya kira wa annabi ne ya ubangi bi inna kuni ne ta ko ai kun ga gaba ta ce ba ta amma inna hu laysa min ahli inna hu amal ai inna hu amal amal ghayru salih to ana so a suna ma sai ta wuce ba zai fiye baya ba abin da kirkin da zai ba ne wanda zai fi daɗawa a cikin a mutumin kirki bai bar duniya wanda shi wato abu ta yi rubu da ba su ta yi a hadisi da babu shi ne rubumin gida a sama ne da ya zo da shi ma su mun bayani da su hakiya da ɗan ƙanin ba ka da ruwa wani na rama ne da shi ko kuma inda ba ka da matsala ta da shi shi ba kuma ana magana kan karamin yaro in ya fara cewa kan karamin karfin yaro shekara ɗaya biyu wanda kun ga mai nan a ce ko ko ruwa kaga mu a ce mu ya abi ba ka huta bi kawai ina a wajen lokacin ko yanzu da shekara ruwa a wannan yanayin da ke ko ko ruwa abin da kuma da yake ba wannan a cikin bayan ku kare a nan mu fara imam Ahmad bin Abi Ibn Majah duk sun rawaito da hanyar wato sa'a sun na da an ya alaƙi duk sun roƙe shi ilimin akwai babu da yi da cewa mana haka hukai nan asalin ma hukai nan to sai ke cewa ko kuma a haƙo mana haka asalin ma hukai nan duk wanda ya zuwa da asalin ma hukai babu kuma na tsoron jirgin jami'in tsakira babu da yake magana akan cewa kubula cewa mutum zai iya sumbatar ƙaramar yare shi ma na abu ya nisa ƙaramar eh ya ji kakarar san kwarai da gaske domin kun ga wato shi ma wato maganin barkara ba yawa domin kun ga yadda ake ta shiga matsaloli a kan abin da ya shafi fyaɗe har hawara ka yi da shi yawan fyaɗe ya da kuma dan shi ne na rediyo suka karɓo mu yana magana yana yawan hali sosai wannan kuskure ne wataƙila an tafi shi sunansa an sa Allah ne to wannan shi ولا مجدها أخبرني ابن وهب قال أخبرني مكرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر قل قلت له جبوك عبد الله بن جعفر وأنا عندي سوى وأتو عن جواء نور سوى من جودا من جودا ما يسودا an yi mai shahada ne a yakin buɗa shi ta abu da juna ne su su shi da abu zai cikin rawa waye ne ha waye ne ga kina ku cikin Abdullahi bin Rawa ya bar zina sai tsaye kamar Hassan ko ba da ruku dudu ku in abu wannan ya da wannan zai bin tsaye zai bin tsaye ba tsaye su ta uku nan sun za ku iya tunawa to daidai lokacin a shekara ta takwas a cikin mota shekara ta takwas lokacin da aka yi shi abdullahi bin jafar yawo suna so ku gane gaba shekara ta hudu sai annabi ya rike ya dawo gidan sa da wani to a daidai lokacin ita kuma ta dawo da Ummu Salama ta dawo da Abu Dhabi in ba ku manta ba akwai kuma akwai zainab ko da yayi da shi da yake cewa a ga ya da mutane da yaya a da yake da ga ya mutu ba ku ba ku ala ya da mutu ya da ta zainab sai ta ce mutane suka ga ba ne ya mata addu'a sai ta ji kana sauri da wani abu ma ma ku kada da yaya saboda yana addu'a ya tuba wata kamar budurwa ga dan tuba shi kana da wanda ya wani yan gidan ku kana Umar din kuma shi ne wanda ya zo ce abu ke za a zama ba na biyu siri bi tafi na kullum ba ya yi ka ko shi ya daga yawa a ka yi ku da yi kun kuma yanzu da ake tsara to mu je zuwa shi ne kuma wanda na baku misali ya ji wata gona ya zata wani bawa bawa yana tashi a ciki wani kare yi ko da gudu da ɗauki guda da su guda uku ya ba kana ya ce abu da yake ba wa Allah kai ne zaka je ce ba ku gari yace ku gari na ce ba ku kike da zawa kai yace ka ba da mu musulmi ne a garin ba ka fata ne ba wa yake sannan kuma ba mu da karnuka a garin wannan karan duk da inda yake daga ne yake kuma yi ba su gori saboda haka saboda ya ji goya tana da gina zaro wani yake yi da zaro shi kai ne za ka ji shi a wakina da dan zama a dai Abdullahi bin Jabir a garin da ana ce mai kyauta ta ne kyauta a zuciyar da yake to wallahi ba wani shi ne kyauta nan da nan kuma yake da Allah waye shi gonar sa yake yana can gida zo ka raka da gonar suka je raka shi yana zuwa yake ba Allah zuwa ne ka ce mun da gonar sa amma ba gonar kawai ba a komai na cikin ta da bayi da komai ba wa ana da yadda cewa tun da kai kake ne ma zai ce ta zai ce ne yake ya zuwa ba kuɗi mai yawa ya ce amma da bayi su ke ce ya ce ya ce ba kuɗi da bayi yana yin wannan sai zo ya ce wannan ba wa ya ce na ƴan kuma na bar masa gona saboda yana jin cewa in ba haka ya mato bai wuce wannan bawan Allah a cikin dawa in kana da shi ta kwanaki na gaya muku wallahi al'adu in kana kana da jero a rami ruwa da sai ka canja kama a ce kullum sai za ka rasa a wurin daga abu ya kai sauka da dai wani karo da yi da shi za ka yi ake wani mutum ne saboda ɗabi'un a yau da gobe mun ma sai ga muna ɗan koya ne muna ɗan tsotsana don wannan abun kawai ba kowa da zai gyara ba ba zai ga kana ɗan koyo wasu abubuwa da tsari yau da gobe ita da nan Allah ya tsare da to shi ne yake cewa ya ga Abdullahi bin Jafar ne tafsir da yana bin ta kuma bin Abi Sala kuji Abdullahi bin Jafar din nan ya ga Abdullahi bin Jafar yana sumbatar zai da ɗan gidan Umar bin Abi Sala wa zai iya gaya mun me alaƙar su yanzu na gawa fara akwai alaƙa ta jini ne babu kawai ba zama aka yi misali shi wato Abdullahi bin Jafar inda da mahaifinsa da sama ne da su zala yan maza sun fiki to da mahaifinsa ya rasu aka kawo shi gidan annaba ne da su zala ita kuma wannan yaran agololi aka auro uwarsu to dai na zo duk kusan shekaru biyu suke suna wasa to wai bayan an girma kuma yana da ku yawwa na zo na yi aure na haihu da ka zo gida gida na ji ne ka ɗauki ɗaya na ka zama ne shi ne alaƙa kun ga ba ba alaƙa ce ta jini ba to shi ne ruwa ne wani abin salama a yanzu da sun kuma wani abin salama ko kuma ya wanda ya sa ko ko kawai ta waye Allah ba to shi ne wani yadi mana tun sanatai ne aka ci tana yin shekara biyu aula awa ko goma ka wata rana ko ga ba ni shi idan mutum ka ta ce ni bai da ba ko amma an ana da jinsa da wani abu ne kamar ko kuma dai ke kiyaye ba wani da suwa mutum wani zai kiyaye saboda su fa sun bar su ba a baki ake baki za a ba baki to ka ku tuna na iya neman da ne ne kuma yau ba kuwa Allah ke a tattara Musa أخبر قال أخبرنا رفيع بن عبد الله بن خباب رفيع بن عبد الله بن خباب نعم عن حفص في ابن سليمان yana cikin manyan almajiran hasan al-basri ya rasa shekara da sai da talatin kafin a ba wannan annobar kun gani annoba da yan kwanaki kaɗan yana to kafin annoba adin hasan daga hasan al-basri ke nan ko shine al-hasan yawa aka ce al-hasan kala Iji kamar yadda muke karatun mu da ce shekaran jiya ne a yare wani majalis wanda zallacin kawo to ya fi yana Abdullahi ne da sanki me karatu da yanzu ne ya bambance wani domin bi ne duk da akwai da akwai Abdullahi bin Zaid bin Abdul Rabbi akwai Abdullahi bin Zaid ibnu Asim inda ake bambance wa inda kaji ibnu Abdul Rabbi afu hadisi kiran sallah to ibnu Abdul Rabbi in dai hadisi ne aka ce ana suna shi da zai wanda ya mafarkin yurishi ake idan kuma ana magana a kan hadisin alwala to shi kuma a suna shi da zai bin ahmed to aka yi mafarkin su ba a karatun in ka ji in ba ka wani hadisi ka قال إن استنعت أن لا تنظر إلى شأن أحد من ذلك يدي هذا البدن يدي كذا إن كان يكون كذا كالكندي wato gaji ɗaya daga cikin maharamanka ƙanwar ko wacce ba za ta iya hauri ba gajin ka inda hajjar albasari wannan magana hajjar albasari ce in har kana da ikon ba za ka iya ganin gajin ka ba to saboda haka kar ka kai kawai in an da iko ka ga ita dan gajin ta ba ba ne biyu yace amma dan gudewa barna in da iko ballan jara'a ce daga ita ce FDC ya riga ta yi kamar in har da shi ku muharramar ka ya ko kaura yake to ka aikata illa an ya kuna halar jirin mata kai aukariya ko karamar yari fafan ya ce to idan ko za ka iya haka yake kai haka ya ta da zai da gujewa to amma za ka wani boko yanzu kawai da kayan yawon ta to sai da da ita ya zo bai da ake wai ta boko ana nemo akwai wurin da aka tara mu gaya mu cewa ɗan gidan su suke da yawan gidan Allah maza da yawa su da gaba ta saboda rashin tarbiyya wai wani ne ya ce ɗan wannan ɗakin su nemi ɗan wannan ɗakin Allah ga wuri a tsakanin musulmi hausawa ba kabilu ba ballantana a kalawar sosai kuwa saboda haka wanda zai Allah ya ce babu matsayi ra'asu sabi babu da yake magana kan shafar karamin kan karamin yaro حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يحيى بن ابي الايسر العقاء فيما في ثقه قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام يوسف بن عبد الله بن سلام ابو يعقوب كده وانا على سوى لا وحيد هو عبد الله بن shi wannan bawan Allah. To, kada yake zamani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Yusuf. Annaba ne da Abdul Salam ya sanya mun suna wato ya sanya mun suna Yusuf. Wa qala ni ala hijri ya zaura da ni a kan cinyarsa. Sallallahu alaihi wasallam. Wasu suka ce wai ranta aka saba suna ne aka yi wannan a randa aka saba suna ranar bakwai shi ta aka shi kan gada ba ka sanya wa ɗanka suna ranar bakwai ba zai shige ba in ranar da aka yi shi kaji sunan sa ranar ba zai shige ba saboda haka ba da jima wanda mutum ya ga mutum ya je da za a goro wata ta kone ma ku yanzu ka faɗi sunan yaro ka hau suna ka ji cewa ka yi sa ba da abu ko ɗaya za a kai Ibrahim da Adam annabi yana fitowa da addu'a ya ya raba wa ta sunan sa Ibrahim da Ma'an. Idan kana da ra'ayi sai ran suna za a faɗa sai ka rike abunka, an sai za a faɗa ne. Sai ma ka yi da faɗa, kai ma sai ka koyi da faɗa. Kyau ka alkunya kuma da rafi abuwa ne, kamar ni yanzu dukkan da ya aure shekara takwas goma an san sunan ɗana mu bai ma'ana. shi da yawa ma lokacin da aka haife shi da suka ce na mutu ne suka ce kawai za ka bugo min barka a ce Allah ya raya ku ne wani sai abu shi ke da dole shi ne alkunya ba akwai yana da teku to wannan shi ne ba ka da matsala idan ka yi ba ka gamsu ba ba dai shi ne shi ba to shi ne yake wa mata a na ra'ayi kuma ya shafi kai na ba da shi saboda shafi kai ya zo lokacin da ya zo yana nuna don samu حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن خالد حدثنا هشام بن عروه عن ابيه انا عائشه قالت كنت العب بالبنات Tana ya nace na kasance ina wasa da filbanat da ‘yan mata ana inda nabi sallallahu alaihi wasallam gurin annaba alaihi salatu wasallam tana nuni gidan annaba alaihi salatu wasallam shine inda shari'a to ba ku wa kana ni tawahidu kace ina da kawaye shi da tawaye yana abda wani da ke zuwa tsayarwa lokacin da ake tsara a wani yanki kana tara to yan mata na zuwa wa kan yan tara misalin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da da tara da annabi alaihi salatu wasallam ya ji ko yan kabiyaina min bisri kabuya da shiga bayan tori da wuya da shiga bayan lafiya kowace zai ta guda kaga alamar yaran take wai da gida ya ga wani kawai amon ya sun gudu bai da ribu wannan ilayya sai ka fito mu da cike in da annabi ya ce da waye da waye sai da wace da wace cike wace fito sai za ku do da shi da ko ma ki ga wannan bai bai la'afta ba ni take da ku mu to ba da yan sana an shirya da hadisi nuna da take cewa bai kwace ya sanar ba ba ana zuwa sai da ya sanar ba da take ba ta fara tsaya doki ba tana da shi don wata ya taɓa zuwa ya ganta tana yawa da akan dokin katako yace wannan ba ta ce doki Allah ne ba ne yayi ta da ya ce haka doki yake aka kuma kai ta ce farewa kaga yanzu take da jira ta wannan da in ba ka aure yarinya to ka ja da ita da wannan ruwa da wani shi ta yi ya ba mana kace fara ai da zafi nake fara wa da yi wa ita ma da zafi ne ai ba za ta yi ba za ta yi da sai yi wannan shi ne a kule ina ga wata hadisin zai shiga kuma ya gaya mana kawai da wani zai zai ɗan yi bayani a kan yaya irin rikici da aka samu tsakanin tsakanin abdulmalik ibn marwan ko ne da farko ne wannan jira yin kuma kaddima da kuma jaji ibn wasu tsakanin dan shi ne jira ku wannan za a yi lokacin da ya yi da ya abubuwan da muka faɗa ne na zama na da sauran da ke da ya zama da ke da ya yi da kuma yi da suna kyawawa da kuma da ala da kuma da suna kai يدرك ذلك معنى الذي يا يا المستعين لا خلقنا لغاية وأرجع لنا ولدمونا لعلنا نسيب الخلق والسلام وسمع الله يا رب العالمين جل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين